sunana alhaji hamisu rabi'u chairman na kamfanin hamid investment nigeria limited wanda muke a nan kasuwar kwanasin ga kano kamar yadda kusan watanni uku da suka gabata babban bankin kasa ƙarƙashin gwamnan banki sun ba da wa'adi na cewa 31 wannan wata da muke ciki za a daina karɓar dukkan wani tsohon kuɗi musamman ɗari biyu ɗari biyar da kuma dubu ɗaya wannan satin a iya cewa abin ya tsamari al'umma da yawa sun yi cincirindo a kamfaninnika da kuma wurare musamman manyan wurare na kasuwanci a inda kuke ya abin yake kawo yanzu dangane da yadda sauran to kamar yadda ka faɗa gwamnati ce wannan sanarwar kuma mu ma a matakinmu na kasuwa mun yi ta ƙoƙarin sanar da abokan hulɗar mu ce marga matakin gwamnati to kuma tun daga lokacin mutane suke ta ƙoƙari su shigo da kuɗaɗensu domin su rabu da wannan tsohon kuɗin amma da yake gaskiya kuɗin nan suna da yawa kuma al'umman nan suna da yawa kuma bankunan nan da ake ta mu'amala da su sun yi karanci to satin nan da muke ciki inda ka san gaba ɗaya ma sha aka ce wa mutanen ku taho in ka duba ko ina kafin asuba shagon mu ya cika makil da mutane mu kanmu bankunan da muke zuwa mu kai kuɗin sun cika ka shiga cikin bankin ma aiki so da haka gaskiya abin ba karamin kalubale ba ne sai kuma ya zama ba ma wai mutanen kano ba daga maiduguri daga yobe can ka san duk ma ba bankuna daga nan guraren daga bauchi su ina ne duk an danno cikin garin kano tun da anan bankunan suke saboda haka abin ya yi yawa bankunan sun cika mu ma nan abin ya yi yawa gobe ma za mu karɓa jibi ma za mu karɓa idan mun ce ba za mu karɓa ba ina za su kai kuɗin kowa ya danno na gaya ma kafin karfe uku na asuba za ka zo ka ga mutane suna layi don kawai su zo su yi ciniki a karɓi kuɗin su in ka ga mun daina karɓa to abin ya ci tara idan muka ce mun daina ai gaba ɗaya garin rikicewa ne za ci sun ga sun daina karɓa in ka ga mun daina karɓa to lalle daga bankin mun ga barazanar da suke faɗa ta ashirin da bakwai za su daina to ba mu da wani option mu ma dole mu haƙura. So da aka magana ta gaskiya wannan mataki ya yi wa mutane tsauri gaskiyar lamari gwamnati ta duba wannan mataki ai extending din wannan abu magana wannan wata ukun bai ba tun asali ma da aka ce wata ukun nan gaskiya mun san akwai matsala ya kamata a ce a yadda muke a ƙasar nan babu isassun bankunan nan kuma yawanci sama da kashi saba'in cikin ɗari na masu yin kasuwancin nan musamman mu a arewa ba su ma da akawun a bankin kuma a zo a ba da wata uku a cewa ba a san a wato tsohon kuɗi wannan gaskiya kuskure ne misali da kuke ganin ya jawo hakan ba za ta yi ba ga ita gwamnati tun da ta ɗi wa Allah watanni uku a baya.
Ka duba ƙasashen da suka ci gaba a duniya su ma suna canjin kuɗi amma ba haka ake ba. Tsohon kuɗi da sabon kuɗi suna tafiya kafaɗa da kafaɗa lokacin da tsoho yake shiga banki baya fitowa sabo yana fitowa. A hankali a hankali aka ba da cikakken lokaci shekara ɗaya biyu za ka nemi ma tsohon kuɗin ka rasa amma ba a taɓa cewa wai a zo a wata biyu ko uku a zo wai ba a san a ga tsohon kuɗi ba to ma yanzu matsalar ana ta danno tsohon kuɗin shi sabon kuɗin babu babu shi neman sa ma kake ina ike babu amma yanzu gashi mana ji yanzu ana kiraye kirayen waya in kana da tsohon kuɗi ka kawo ka ba da 10% a baka sabon kuɗi yanzu ba abin da aka fara koma an fara cinikin kuɗi da kuɗi wannan ya nuna wasu mutane sun yi kaka gida sun je sun makure sabon kuɗin sun mai da shi mallakar kansu ya ki fitowa cikin al'umma sannan yanzu an fara deal yanzu ka je ƙauyuka irin su ɗan batta su ne suna nan suna cin kasuwar su ba babba kawo dubu ɗari na tsohon kuɗi mu baka dubu hamsin yanzu ga shi nan eh yanzu wasu ƙauyukan gaba ɗaya ma an dai an rufe ma shaguna kwata-kwata so da mu ɗin ma da muke ta karɓa yanzu a tsorace muke wasu bankunan su ne mana barazanar ashirin da bakwai mun daina karɓa ashirin da takwas aiki yi mana yawa gashi gashi to kaga dole dan kasuwa a wannan yanayin shi ma ya ji tsoro amma kana tunanin za a karɓa to ai bankin za ka kai kuma bankin yana cewa shi ma aiki yi masa yawa ashirin da bakwai zai daina wani ashirin da takwas to tsakani da Allah ya za a yi da al'umma.
hannu guda ana ganin su akwai wasu daga cikin manyan ɗan kasuwa irin ku wanda tun a makon da ya gabata sun sanar cewa daga gobe wasu ma daga yau za su rafa karɓa irin wannan kuɗin ga gaskiyar batun ne.
Ai wannan tsoron ne yanzu misali yau muna ashirin da hudu bankinka ya ce ashirin da bakwai zai daina karɓar kuɗi. Kaga duk abin da kake dole zama ashirin da biyar zuwa da shida na hannunka ka sallame shi domin ka kai asara saboda me duk wanda ya je banki shiga cikin bankin ka zai gani layi ake fa da da kuɗi ba ma wai mutane da layi ba layi kowa da jaka kuɗin su yana son a kirga bankunan nan suna iya kokari har karfe bakwan dare aiki suke amma an fi karfin su saboda kuɗin nan yana nan a hannun al'umma fiye da inda kake tsammani kuma kuɗi ne na 'yan kasuwa yawancin ma 'yan kasuwar tamu da suke zuwa waɗanda suke kawo kuɗin nan wallahi wani a sati sai a sati yake zuwa ya kawo kuɗi yau in ya zo yau yau talata ba zai da ba sai wata talata kuma in ya je shi ma can karɓar kuɗaɗen yake a hannunsa duk waɗannan matsalolin suna nan dole haka gaskiya duka 'yan kasuwa ana cikin firgici wanda ya kamata a yi wani abu yanzu ne bukatar ku ga domin a sa waɗanda suke ganin cewar za su iya kafa asara idan wannan abin ya tabbata 31 ga wata aka ce an rufe karɓar tsaffin ku ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ina kira da duk gwamnonin Najeriya ina kira da 'yan majalisu na Najeriya da sanatoci lalle lalle a dubi wannan abin da idan basira wannan lokacin da aka sa a ɗaga shi a ɗaga a ƙara mutane wata shida domin su yi ƙoƙari su shigar da kuɗaɗensu don kar su tafka asara lalle 'yan kasuwa za mu tafka ba ƙarama asara ba idan aka ce wai talatin da ɗaya ga wannan watan za a daina karɓa ganin su kansu bankuna sun kasa ma kwantarolin ɗin mutanen da suke ciki muna kira da wannan babban muryar da duka masarautunmu na gargajiya da kuma malaman mana addini da duk wani mai ruwa da tsaki da magana na lalle a tashi tsaye a yi magana kuma lalle a ɗaga wannan lokaci don gaskiya ya yi kaɗan. sunana habibu yusuf abdullahi na matsayin manajin darakta na wannan kamfani na mu alhaji yusuf abdullahi a kamfani nigeria limited wanda yake a nan 61e ado bayan road corner singa ga batu da gwamnati kasa ta tarayya dangane da wa'adi na taɓa kuɗi tsofaffi ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya a talatin da ɗaya ga wannan wata kusan ba ma kusan ba iya cewa ku ne kuke hada-hada da harkar kuɗi idan mutane sun je sun yi cinikayya ko ake kawo domin a sai kaya ya batun yake a gurin ku daga bankuna nan da wurare irin naku ana ta samun cincirin da wasu ma suna da fargaba ta cewar ah, musamman irin kuma yan yan kasuwa za a daina karɓar wannan kuɗaɗe kafin wancan wa'adi to haka ne a yadda tsari ya tura ga central bank cewa sun ba da wa'adin cewa 31 ga wannan wata za ta daina karɓar wannan tsofaffin jerin kudade na 200 500 da kuma 1000 to haka duk da su ma duk kwastomomi ko ina tun da dai an riga an faɗa a gidajen rediyo da talabijin da kafafen yada labarai duk ko ina an faɗa to ma mun ci gaba da kuma wayar da kwastomomin wanda muka samu mu'amala da su shekara da shekaru kuma muna nuna musu cewa wanda suke da kuɗi cash a hannunsu to su kokari su dinga shigo wanda su suna siyan wannan kayayyaki namu na masarufi ne da kullum da cash ɗin mu kuma tun da Allah ya han- ya hore hanyar da za a dinga shigarwa bankuna za a dinga kokari ana tura su bankuna yawa to yanzu kusan wannan lokacin da aka zo ƙwararren lokacin duk da hakan kofar mu a buɗe take mun ci gaba da karɓar kuɗaɗen nasu suna cewa za su ci gaba da kawo kuma muna karɓa muna cewa in dai bai zo wannan ka'idar deadline ɗin da gwamnati ta bayar ba kuma in dai ba bankuna ne suka dakata ba kuma za mu ci gaba da karɓa kuma muna tura a bankuna sakamakon haka za a ga cewa kusan yanzu ba ma ma tashi normal lokacin da ake tashi dole sai ya ƙaru saboda muna kai wajen tara tara da rabi dan ka tabbatar kaiwa cewa abin da ka karɓa ka gyara su ka shirya yanda gobe da sassafe karfe bakwai bakwai da rabi kai ma ka shigar da su banki don sai ma ka tabbatar cewa ya shiga can kafin wannan lokacin da aka kayyade.
idan na fahimta waccan a jita-jita da wasu ke cewar wasu daga cikin manyan 'yan kasuwa za su rufe karɓar kuɗin daga wasu ana cewa ma yau talata wasu kuma suna cewa zuwa gobe laraba ashirin da biyar ga wata ko a ɓangaren ku babu wannan ba eh kamar yadda kake gani ga shi yanzu ga kwastomomi a gabansa sun ci gaba da kawowa kuma sannan muna ƙara gaya musu su ci gaba da fa kawowa kar kar dai mutum ya bari lokaci ya ƙure masa tunda kowa ya san akwai ƙayyadadden lokaci to abin da ya sa ga jo suna faɗan wannan saboda kada mutum sai deadline ɗin ya zo ƙarshe kuma ya kama kuɗi ka kai kuma za ka ɗauka kai banki su kuma banki za su ce ai wannan lokaci ya ƙure amma matukan mutum ya kawo kuɗin nan lokaci bai kore ba to insha Allah a shiga muke makarba in za mu shigar da su bankuna kamar yadda aka yi.
da shi ban sani ko akwai wani kira ko jan hankali musamman ga ita gwamnatin tarayya wasu suna ganin cewar akwai buƙatar a ƙara buɗa ko a ƙara wannan wa'adi don gudun kada wasu su yi asara Ina gani a shawarci yana da kyau din a ƙara din saboda su da farko mutane ba su ɗauki ka'idar za ta zama to kamar da gaske sun sun- sun nuna cewa kamar akwai yiwuwar ƙarin lokaci haka kowa ya sakankance jikinsa to amma yanzu aka ga cewa gwamnatin a tsaye take akan wannan lokacin to shine yasa mutane suka samu razana kowa yake kokarin cewa da abin da yake hannunsa bari ya kokari ya shigar da su akan lokaci kafin lokaci ya ƙure to ina gani idan aka dan samu wani ƙarin lokacin to in Allah da zuwa wannan lokacin kusan kowa dai zai kokari ya shigar da kudaden nasa